إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من على إن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى وإن من أعظمها نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصحة والعافية ونعمة العقل والعلم ونعمة الأمن والسلام ونعمة المأكل والمشرب ونعمة الزواج والذرية والقرابة والصداقة والوظيفة والمنصب ونعمة السمع والبصر واللسان والقدمين وغير ذلك كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال أيضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون فما من نعمة ظاهرة أو باطلة عامة أو خاصة كبيرة أو صغيرة إلا وهي من عند الكريم الرحيم بعباده فله الحمد والشكر لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فمن الإيمان والطاعة دوام الشكر والحمد والثناء على الله باللسان والقلب والجوارح فإن شكره على نعمه وعطائه حافز للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت قال الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت على قوم فعادت إليهم ويقول أيضا من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالعاقل اللبيب من شكر الله على نعمه فسخرها في طاعة الله ومرضاته ووظفها فيما ينفعه في دنياه وفي آخره والجاهل السفيح من جهد نعمة الله ووظفها في معصية الله وسخرها فيما يضره في دنياه وأخراه عباد الله كثير من الناس يجحدون نعم الله وينكرونها ولا يعترفون بفضل الله وكرمه وعطائه ويوظفونها في معصية الله والصد عن سبيله والاعتراض عن شرعه وأحكامه وقد ضرب الله لنا الأمثال في جزاء من جحد في نعمته وإليكم بعض النماذج منها الإعراض عن كتاب الله فكتاب الله بيننا نعمة من أجل النعم فيه الخير والهدى كما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فمن أعرض عنه ونبذه وراء ظهره فقد أنكر فضل الله ونعمه ومن يبدل نعمة الله فإن من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فكم من, فكم من الناس قد جهدوا نعمة الله وبدلوها كفرا وجورا وظلما وفسادا وطغيانا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس المهاد فمن جهود النعمة أن يصاب أن يصاب صاحبها بالغرور فيظن أن ما به من نعمة فبفضل قوته أو علمه أو حيلته ودهائه وتخطيطه وينسى خالقه ورازقه الذي تفضل بذلك عليه فلا يعترف بفضله ولا بشكره على ولا يشكره على عطائه ولا يقوم بحقه وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون فجهود النعم سبب في زوالها وضياعها كما قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي قصة قرية سبع لعبرة وقد أنعم الله على أهلها بنعم كثيرة من أنهار وزروع وثمار وخيرات فأعرضوا عن شكره وتخلوا عن عباده عن عبادته كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات قفل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وقد قال سبحانه وتعالى أن أصحاب الجنة الذين تآمروا وأجمعوا على أن يمنعوا الفقراء من حقهم وعطائهم الذي كانوا يأخذونها من عبيهم قبل وفاتهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون إلى آخر القصة ومن أعجب القصص التي قصها الرسول صلى الله عليه وسلم لأخذ العبرة خبر ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالشدة والحاجة ثم غير حالهم إلى إلى رخاء وسعة اختبارا وامتحانا ليظهر منهم شاكر النعمة من جاهلها فيكون عبرة لمن أنعم الله عليه فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى بدا الله أن, يبتل أن يبتليهم إلى آخر الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ويقول أيضا من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم اجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين ووفقنا لتوظيف نعمتك فيما تحبه وترضاه اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نعمتك وجميع سخطك وجميع سخطك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya ku ‘yan uwana musulmai abinda nake so mu tunatar da kawunan mu a wannan kuduba ta wannan sati shi shine kasancewar idan muka leka cikin rayuwar mu ta yau da gobe zan mu gani tabbas ubangiji ya mana ni'imomi ni'imomin da bamu isa ba mu lissafa su ba ko kuma mu kidaye su ba idan muka leka daga cikin manya-manyan ni'imomin da ubangiji ya mana shine kasancewar kawaye gari da kwai imani a cikin zuciyarka ko kuma kawaye gari kana matsayin ka na musulmi ko kuma kawaye gari kana cikin mai lafiya kana kana kana da lafiya a cikin gangar jikinka ko kuma hankalinka cikakke ko kuma kana da ka kasance mai ilimi ko kuma ka samu ka samu kanka cikin aminci da cikin da cikin nutsuwa kuma kuma ka samu kanka cikin wadatuwa bangaren abin da zaka ci ko kuma bangaren abin da zaka sha ko kuma ka samu kanka ga kanan da ni'imar aure ga ka da ni'imar zuri'a wanda ubangiji ya baka ko kuma ka waye gari ga kanan da a kewaye da kai ƴan uwanka da abokan arziki da wanda suke makusanta ko kuma ka samu kanka kana da aikin yi kana da abin da zaka samu kana da abin da zaka iya amfanar wani da shi ko kuma ka samu kanka lamun lahiya idanunka kana iya gani kana iya takawa inda kake so kana iya dama abin da kake so kana iya furta abin da kake so duka wannan idan muka leka zan mu gani ni'imomi ne wanda ubangiji yake yi wa bawa shi sanya a cikin suratul nahl ubangiji yake tabbatar mana yake ce mana tabbas ya ba ku abin da duk kuka tambaye shi duk abin da bawa zai roka to tabbas yana da lamarin ubangiji za ya bashi sai dai idan addu'ar shi ta gaurayi da abin da yake hadawa a amshe ta yake cewa kuma idan kuka lissafa ku ce ku kidaye ni'imomin da ubangiji ya muku yace to tabbas har abada mutum ba ya kidaye ni'imomin da ubangiji ya yi mai ba ka dauki ni'imar ido kadai da ubangiji ya maka idan da za a dora ta akan aikin ka da za ka yi daga lokacin da aka fara rubuta maka alƙalami ya fara hawa kanka har lokacin da za a mishi ranka wannan ni'imar ta ido kadai bata isa ba ta rinjayi wannan aikin ta kai ba a ni'imar nan ta ido ta rinjayi wannan ayyukan da kai ina wannan ni'imomi ne wanda idan ubangiji idan muka tsaya muka ce mu lissafa mu ma iya lissafe su mu ma iya kidaye su ba shi sanya idan muka leka zan mu gani babu wata ni'ima da ubangiji da zai mana wanda take bayyananna ko kuma wanda take a boye wanda take babba ko karama wanda take amma ko kuma wanda take ce ake bance take face wannan al'amarin da gurin ubangijin ku ne ubangijin mu mai rahama shine ya kaddara mana haka kuma abin da yake namu akan shi shine mu gode mai mu yabe shi da irin wannan kokari irin wannan ni'ima da ya mana ta dukkan abin da muke so mu samu na daga rayuwarmu daga cikin ni'imomi wanda ubangiji ya mana ko kuma yana daga cikin abubuwa wanda zamu mu gode wa ubangiji shi shine mu yi kokari mu yawaita godiya da ambato da yabo albarkacin wannan ni'imomin da ubangiji da ya mana saboda kasancewar godiya da ni'ima shine abin da yake haɓaka wannan ni'ima kuma ya tabbatar da ita rishin godiya da ni'imar da ubangiji ya yi wa bawa shi yake sanya ni'imar ta kushe kuma ya rasa samun wata koma bayan ta shi sanya fadl bin iyad yake bayyanawa yake cewa na hore ku da ku lazimci godiya da ubangiji akan dukkan ni'imomin da ya yi muku saboda ni'ima idan an yi maka wannan ni'ima idan aka idan aka yi maka ni'ima to kallama idan ta kubce ta sake dawowa wannan haka wannan idan ka ɗauki tajribar rayuwa zaka samu duk wanda ubangiji ya bashi dama da ya aiki da damar ba to kallama ya samu irin wannan damar ta sake bibilituwa a gare shi to haka abin da zai iya tabbatar maka da wannan ni'imar da kai shi da wannan ni'imar da ubangiji ya maka shine ka gode mai wannan ni'imar da kai kai godiya ka yabe shi kuma kai abin da ya dace kai akan wannan abubuwan da ya baka na daga ni'ima shi san ya fadala yake cewa wajibi ne a gare mu mu yi godiya kuma mu yabi ubangiji da harshenmu da zuciyarmu kuma da gabanmu idan ba wai kadai baki ba zai bayyana ba ni'imar da ubangiji ya maka ba hatta da gabanka sai sun bayyana irin ni'imar da ubangiji ya maka shi sanya ubangiji yake ce mana ni'imar da ubangiji ya maka to ka bayyana wa mutane idan ubangiji ya arzuta ka ka sa mai kyau ka ci mai kyau wannan baya daga cikin girman kai ka bayyana wa ubangiji ni'imar da ya maka shi sanya duk abin da ubangiji ya yi wa bawa ya yi kokari ya nema ya yi kokari ya gode wa ubangiji ni'imar da ya yi mai isan ya idan muka leka zan mu gani tabbas mai hankali shi shine wanda yake gode wa wanda yake gode wa ubangiji akan ni'imar da ya kuma yake sanya wannan ni'ima a wurin bibiyar ubangiji wurin yi wa ubangiji shi da'a kuma da neman yardar ubangiji kuma da abin da zai amfane shi duniyar shi da lahirar shi shi kuma wanda yake jahili wawa shine wanda zai kafurce wa ni'imar da ubangiji ya ne ya sanya ta wurin saba wa ubangiji wurin neman abin da zai cutar da shi duniyar shi da lahirar shi da haka mu yi kokari ya ku bayan Allah mu sanya wannan ni'imomin da ubangiji ya mana mu gode ne kuma mu ƙara godiya in dai muna so mu tabbatar da wannan ni'imar da ubangiji ya mana ko mu samu linkin balinkin akan abin da ubangiji ya yi mana shi sanya ubangiji yake tabbatar mana lokacin ubangiji yake cewa tabbas da in shakartum la azidannakum idan kun gode akan ni'imar da na muku ni kuma zan dada muku akan wannan abin da na baku na daga ni'ima isan ya bai dacewa ga musulmi ya bijirewa ko ya kawurcewa ubangiji akan ni'imar da yayi saboda kawurcewa ubangiji ni'imar da yayi ni'imar da yayi wa bawa shi yake kawowa mutum ya fita da kan hanya idan muka leka daga cikin manya-manyan ni'imomi kamar yadda muka ambata da kai ni'ima aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ni'imar sabkan mana da wannan alqur'ani kisan ya ubangiji yake tabbatar mana hakika ambato mai haske daga wurin ubangijin ku ya zo muku wanda yake shirye su da ku dan haka duk wanda ya mera shi wa koma bayan annin shi bai yi imani da wannan alqur'anin ba bai yi imani da manzo ba hakika ya bujirewa ubangiji ni'imar da yi mai saboda babu wata ni'ima to sama da wannan ni'imar da ubangiji ya yi wa al'umma na shi ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ubangiji yake tabbatar mana duk wanda ya canza irin wannan ni'imar bayan ta riga ya tazo mai to ya tabbata ambata ubangijin shi yana nan mai damka ne damka shi kuma wadda take mai tsanani da haka mu yi kokari mu tsaya tsayin daka mu gode wa ubangiji akan ni'imomin da yi mana idan muka dauka zan mu gani da ce da yawa daga cikin mutane da ko wanda suke suke suke bijirewa ubangiji da wani rudi wanda yake samun su su bijirewa ubangiji ba sa gode mi akan ni'imar da ya masa zan ka gani ya samu wani abu sai ya ringa tunanin a'a ai wayan shi ne dubara shi ce ko ilimin shi ce ko kuma a'a dora plan din shi ne ya sanya ya samu wannan abu ya manta da ubangijin shi shine wanda ya isa ya datar da shi da wannan abun kuma ubangijin shi shine wanda ya isa ya arzuta shi da wannan ni'imar dan haka sai ya koma ya bijire wa ubangiji shi kuma ubangiji ya buga mana misali akan irin waɗannan mutanen ya kawo mana misalin qarun qarun lokacin da mutane suka ganci suke yi suke sha'awar shi a lokacin da yake cewa ku tsaya ku wannan dukiyar da kuka gani wa na same ta ne a gurgurin ilimi wanda gare ni na san yadda nake juya biye da koma ilimi dalilin shi na tara wannan dukiya ubangiji yake cewa wai shi ya manta ne kamun shi an yi wa'ansu wanda suke da dukiya irin shi wanda sun muce shi kuma sun yi shi kaji sun yi shi kaza sun yi shi kaza kai tsaye ubangiji duk dan ya nuna wa innan mutanen wanda suke wanda suke kallon karo da suke yake burge su ubangiji ya jifar da shi da shi da dukiyar shi da wannan ya kawo ne haka shine bijire wa ni'ima ubangiji da yi ne da haka kuma duk lokacin da ubangiji zai maka ni'ima baka yi aifani ba da wannan ni'imar da ubangiji ya maka baka sanya ta cikin biyayya ubangiji baka gode ne ba to ka tabbata kana dab da barin wannan ni'imar da ubangiji ya yi maka kamar yadda ya da tsarona haka idan muka leka za mu gani ubangiji ya mana bayani akan mutanen garin makka lokacin da mutanen makka suka aka aiko musu da manzo suka ki imani da manzo suna cikin rayuwa rayuwa wadda take tayarwa ba abin da ba ta samu ga aminci na tsaro kuma ga abinci na ga abinci na cin yau da gobe a lokacin da aka aiko musu manzo suka bujire wa manzo sai ga shi kan ubangiji ya canza musu dukkan wannan ni'imomin da ya musu zuwa ga tsoro zuwa ga rashin abinci zuwa ga bari kuma kullun suna dakon ka aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro runduna ya zo ya kawo musu hari a cikin garin su wannan yake kawowa bijire wa ni'imar da ubangiji da ya musu suka hudda manzo Allah daga garin su shi ya sanya ubangiji ya fa'azaqahu Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun Allah sai ya tumatar da su da riga wadda take ta fari kuma da rishin tsaro gwargwadon abin da suka aikata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu koma mu gani kissan mutanen garin Saba garin Saba gari ne wanda yake cikin garin Yaman wanda ba abin da ubangiji bai ba su ba suna da garake ga bangaren dama da hagu garake ne wanda suke hutar da amfani a koda yaushe tsawon shekara lokaci daya ubangiji aka aiko musu da manzo ya kiraye su akan su imani da Allah kuma su gode wa ubangiji akan wannan ni'imar da ya musu suka kiya suka bijire a lokacin nan ubangiji sai canza musu wannan ni'imar ya kawo musu babu wani abu a cikin garaken su illa bishiyoyi wanda ba sa hutar da ƴaƴa sai ɗan magabi wannan kadai ubangiji ya hada su da su sai can su su san yadda za su yi wannan yake nuna mana lalle bijirewa ni'imar ubangiji shi ke kawowa mutum ya koma ya koma ya koma ya koma ruwa ya rasa abin da yake mai daɗi kuma ya lalata dukkan abubuwan da ya kasance ya samu a can baya idan muka leka da kwan kissa wanda manzo Allah wanda ubangiji wanda ya labarta mana a cikin suratul qalam mutanen da suka sun kasance suna zawwa lokacin kada ce abin amfanin gona suna zawwa ma'aikinsu ya hudda haƙƙin marayu haƙƙin haƙƙin fakirai ya ba su a wannan shekarar bayan mutuwar ma'ahinsu ya suka ce a to wannan shekarar su bisa daukewa daga cikin abin da za su samu na daga amfanin gwaninsu su dauka su baiwa wani fakiri za su yi amfani da shi su kaɗai za su ci kayan su kaɗai a lokacin da suka yi wannan shawarar suka ce za su huta da shi jihi su ɗaya su kare ce kamun wani ma ya hutu ma su tattare kayan su dawo su gida kai tsaye da daren ubangiji sai ya tura wuta ta kona dukkan wannan gona washe gari da suka zo su kansu suka rute suka rasa ina gonar ta su take suke nan daga ƙarshe ɗayan ɗaya daga cikin su yake cewa matsakaicin su yake cewa ba na wani muku ba wannan niyyar da kuka yi akan buka ba da haƙƙin fakirai ba tabbas ubangijin ku yana da yana ta wannan ita ce gonar tamu kuma wannan shine sakamakon abin da muka yi suke cewa to a lokacin nan suka ɗaga baki suke cewa ya ubangiji lalle mun zalunci kawunan mu asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina rajiun muna fatan ubangiji ya canza mana wannan gonar tamu da ta kone da abin da yi ta alheri sakamakon mi sakamakon ubangiji ya musu sun yi gojewa sun ki su hudda haƙƙin fakirai wanda aka saba huddawa ake ba su haka daga cikin hadisi akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa mutane uku daga cikin mutanen Banu Isra'ila mutanen Annabi Musa lokacin da sun kasance suna rayuwa cikin rayuwa ce mafi tsanani suke yi suna cikin bukata ga mutane sun tsane su albarkacin cututtukan da suke tare da su kuma ga talauci yana tare da su kai tsaye ubangiji ya turo da mala'ika diddin ya jarrabe su ya ga yanayin imanin su idan an musu ni'ima sun gode ko bisa gode ba wannan harko da kwai wanda yake kuturu da kwai wanda yake da kora da kwai wanda yake makaho lokacin da aka zo wurin kuturu sai aka tambaye shi mala'ikan da ya zo yake ce mai wane mi kake so a yi maka yake cewa ai ina so in canza in samu fuska mai kyau in samu fata mai kyau idan na samu haka wannan ni an mun komi saboda mutane suna kyamata ta ba na iya shiga cikin mutane mala'ikan nan ya shahe shi sai gwata shi ta dawo mai kyau wannan ya dawo ya samu fuska mai kyau kai tsaye a lokacin nan mala'ikan ya tambaye shi yace wata irin dukiya kake bukata a baka yace yana bukatar taguwa aka bashi taguwa ko mala'ikan ya mata albarka ya mata addu'a kan Allah ya albarkaci wannan taguwa ya tafiye shi sai ya tafi zuwa ga mutum wanda yake da kora da ya tafi ya tambaye shi yace wani mi kake so a wurin ubangiji ka yace yana so ya samu hata mai kyau ya samu gashi mai kyau a lokacin nan ya mai addu'a ya shahe shi ya samu duk abin da yake so ya tambaye shi wata irin dukiya yake so ya ce saniya yake so aka ba shi saniya ya mata addu'a akan Allah albarkance ta sai ya huce wurin makawo ya tambaye shi wane ne kake so ya ce ba abin da nake so illa an gani na ga na samu ido ina kallon kowa da kowa ya me ya shahe shi ya samu ido ya ce to bangaren dukiya ne kake so ya ce a ina son ƙananan dabbobi aka ɗauki ƙaramar dabba guda biyu aka ba shi aka ya mai addu'a Allah albarkance su bayan tsawon lokaci wannan mala'ikan da aka turo na ya musu wannan adawoyin ya ba su wannan arzikin ya sake dawowa ya jarrabe su ya gani har sun ci jarrabawa ko musaci ba kai tsaye mala'ikan da ya zo ya fara zuwa wurin na harko gurin kuturu ya tambaye shi ya ya ce ne wallahi wane ni matahi ne a siffar da ya same shi wancan lokacin yana shi ba kuturu kuma yana wanda ake kyamata ya zo wurin shi ya ce me yana bukatar don Allah ya bashi daga cikin abin da Allah ya arzuta shi matahiyi ne ya bashi taguwa guda wanda zai isa ya isa zuwa ga bulamuran shi ya ce me a ai ka ga wannan taguwa wallahi hakukuka akan mu suna da yawa dukiya ce ba ta ni kadai ba dukiya ce ta yara da abubuwa kaza kaza akwai hakika akan ta ya ce a ka yi ƙoƙari ai na san ka kai ma ka kasance a irin wannan siffar da nake da a can da kuma ubangiji ya maka wannan ni'ima ya ce a a ai shi ba haka bane ba shi wannan dukiyar da yake ganin ya gade ta ne daga kakan kakan shi da haka shi ba ya iya ɗauka bai bada ba ya ce mai to in dai har ya kake Allah ne da ka irin siffar da ka gani ya wuce ya tafi wurin na biyu mai kora da ya tafi ya tambaye shi ya ce mai wani matahiyi ne yana bukata ina bukata a tallafa mini ina bukata ka bani saniya wanda za ta isar da ni zuwa ga bulaguruna dan ya ce mai a wallahi shi wannan duniyar hakika gare ta da yawa ba ya iya dauka ya bashi ba yace ba kai bane ba lokaci kaza ba ka kasance a irin wannan siffar tawa ba Allah ya maka arziki yace a a shi ba shi bane ba shi da amma a haka yake yake bayyana ne yace ai wannan dukiyar dukiya ce wanda ya gane ta kakannin kakannin shi da haka baya da gurbin da zai iya dauka ya bashi ya hana shi a lokacin ne yace to in dai har da gaske kake da kakannin kakannin ka ka samu wannan dukiyar to dan haka Allah ne da ka irin siffar da ka sabi ni irin siffar da kake gani a cikin na sai ya wuce wurin makawo da ya wuce wurin makawo yace to wane bai madayi ne guziri na ya yanke ina bukatar ka bani daga cikin awakanka wanda ka bani daga cikin awakinka ka bani guda daya wanda zai isar da ni zuwa ga bulagurona sai ce ne kaga wannan duke da kake kallo dukkanta ba wayo na ba dubara ta ba ni ma na kasance da makawo Allah ya muni baiwa ya lelo muni ido na kuma ya bani wannan dukiyar dan haka ka shiga cikin garke ka zabi duk abin da ranka yake so yace mai to na zo ne dan in jarrabe ku ku dukan ku guda uku kai dai ka ci jarrabawa kuma ina maka watan Allah ya albarkaci wannan dukiyar taka ga wannan ne yake nuna mana bijire wa ni'imar ubangiji duk abin da ubangiji za ya baka ka yi kokari ka gode wa ubangiji ka godiya bangaren harshenka bangaren zuciyarka bangaren gabanka in dukiya ya baka ka gode ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka ba wa talakawa rabansa a cikin dukiya haka in ilimi ya baka ka yi kokari ka gode mai kuma ka karantar da wannan ilimin kowane irin ilimi ne Allah ya tar da wannan